أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da falansa ya sake dama wannan rana ta juma'a uku ga watan jimada ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ci gaba da karatun littafi na ashmai wato sharhin sa fiqhul maliki wanda shek abubakar madaya ta yi a wannan masallaci mai albarka na anguwar madaki da ke garin gombe tare da yan uwa masu albarka na zahiri da kuma da suke bibiya a ainihin shafuka na sadarwa na zamani alhamdulillah idan ba manta ba karatunmu na baya mun yi tsaya ne akan farillan alwala wanda akan farillan alwalan nan ya tsawaita bayani kwarai da gaske akan abin da ya shafi wato da ya zo wanke kafa ya kawo maganan huffi da kuma shafa akan huffi din to yau za mu tashi akan sunnonin alwala idan aka ce sunna abin da ya shafi alwala abin da ake nufi wato mawa zaba alaihi sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi duna ijabi wa azharahu fi jama'a malamai suka ce abin da ake nufi da sunna shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya lizimta wato kullum yana yawan yin wannan abun sannan ya umarni da aikata shi amma ba tare da wajabtawa ba sannan ya bayyana wa jama'a aikata wannan sashin malamai suna cewa sunna mu'akkada suna kiranta wajibi Sheikh Abdullahi Al'adari yana cewa sunnatun ma Ahmad Kadawaza ba, alaihi wa zuhuru fihi waje ba, wa ba zuhun musamman kallazi a kada min habe wajibin fakuz ma kayyada. Yake cewa sunna shi ne abin da manzala sunan ya yi ƙwazo a kai, ya yi ƙwazo yana yawan aikatawa kuma ya bayyana shi a wasu suna kiransa ainihin wajibi. a wasu kuma suna kiransu sunna mu'akkada saboda in manzo Allah ya ainihin kwazo akan lamari sai kira sunna muwakkaba mu'akkada yace to ka rike wannan to wannan shi ake nufi da sunna alwala tana da sunnoni guda takwas na farko yace ghaslu yadaini awwalan ila qu'aini lokacin da mutum ya zo fara alwala ya wanke hannayensa a farko zuwa wuyan hannu wankewa farko zuwa wuyan hannu wannan shine sunna kuma wankewan kullum ala hidati kowane hannu a wanke shi a matsayin shi hannun ba wankewa haka ba a ka wanke hannun nan in ka gama wanke shi ka da wannan shi ma ka wanke shi kullum ala hidati kenan kowanne za ka wanke shi kadai ba ka zo kana wankewa haka ba to wannan wanke hannu zuwa wuyan hannu a wanke na dama zuwa wuyan hannu a wanke na hagu shi ma zuwa wuyan hannu wannan sunna ne dalilin da yasa ya zamanto sunna hadisin sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda da yace a kawo masa abun alwala zai nuna musu yadda sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake alwala da kawo fa afraga ala yadayhi min ina'in fa ghasala a salasa marratin sai zuba ruwan daga abin alwalan ya zuba wa hannunsa hannayensa ya wanke su uku ya wanke wannan uku ya wanke wannan ma su uku sun ma adakala ya mina fil wudu kafin nan sannan ya shigar da hannunsa na dama a cikin abin alwalan tunda abin alwalan su buɗaɗɗe ne sanda ya wanke wannan hannun su uku ya wanke wannan su uku sannan ya shigar a cikin abin alwala bayan wannan yace sunna tana ƙarfi na wanke hannu zuwa wuyan hannu musamman idan mutum ya tashi daga bacci saboda hadisin Abu Hurairah Allah kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yadkhulaha fi wudu'ihi fa inna ahadukum la yadri ana batar yadahu sai na rasulullah sun ce don ɗayan ku ya farka daga bacci ya wanke hannunsa sau uku kafin ya shigar da shi cikin abin alwalansa domin bai san ina hannunsa ya kwana ba saboda haka idan mutum tashi daga bacci wajibci wato sunnan ta ta fi karfi kwarai da gaske akan wanda daga ba daga bacci ya tashi ba wannan ita ce sunna ta farko sunna ta biyu wal madmadatu da kuskuren baki idan mutum ya zo alwala bayan wanke hannayensa zuwa wuyan hannu sai ya kuskure baki mun yi bayanin kuskure baki a baya da yadda zai ya kuskure saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddata famadmit manzo Allah ya ce idan zaka yi alwala idan ka zo yin alwala to kuskure bakinka sannan abu na uku yace wal istinshaqu wal istinsaru da sheka ruwa a hanci da kuma facewa shi ma saboda hadisin sai dana ba wurin Allah kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda falyastanfir wa nistajmara falyutir wanda zai alwala ya sheka ruwa a hanci ya face wanda kuma zai istijmari tsarki na dutse to yayi wutiri yayi uku ko biyar ko bakwai ya to yayi wutiri sannan a wani wuri manzala sallallahu ya ce ka isa matuƙa wurin kuskure baki da shekarwa a hanci matuƙar ba azumi kake yi ba a ya fassara ma'anar istinshaku da istinsar sai ce huwa jazbul ma'i min al'anfi shine mutum ya ja ruwa a hancinsa shine wato ainihin istinshak kuma a baya mun yi maganan talatan min sittin min sittin har zuwa dai ƙarshe da malamai na fikihu suka yi sannan abu na gaba wa raddu masfin ra'asi juyo da shafan kai lokacin da mutum ya shafi kansa ya kai farilla ne saboda Allah ya ce wa musahu bi ru'usikum ku shafi kanku to in mutum ya kai shafa ƙarshe dawo da hannayensa zuwa inda ya fara wannan sunna ne dalili hadisin abdullahi ibn zaid Allah ya kara musu yadda a siffar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake alwala yake sannan bayan ya faɗi abubuwan da aka yi a baya yake sannan summa masahara sahu biyadihi biyadihi fa aqbala bihi ma wa adbara bada bi muqaddami rasihi summa zahaba bihi ma ila qafahu summa raddahuma ila makanin lazi bada minhu thumma gasala rijlaihi ke sannan ban abubuwan da aka yi baya sai na rasulullah sai ya shafa kansa da hannayensa wa aqbala bihi ma wa adbara yayi gaba da su ya dawo da su baya ma'ana idan kai hannayenka nan haka nan shine gaban su saman nan shine gaban su su yi gaban su sannan su dawo bayan su ya fi ƙara fassara magana yace ana nufin ya fara bi muqaddami rasihi da magabacin kayansa a baya mun yi magana inda ake fara shafan kayi shine min manabiti shari al'adi daga mahudan gashi na al'ada ta ya ake gane mahudan gashi na al'ada shine mutum ya dora hannunsa idan ma madaidaicin hannu ne ba manyan hannu ba kuma ba kanana ba ya dora yatsun sannan guda hudu akan giransa inda wannan yatsan ta karshe ta tsaya to shine ainihin mahudan gashi na al'ada idan ya zo wanke fiska daga nan zai fara in ya zo shafan kai kuma nan ma daga nan zai fara ko da mai sanko ne ba zai ce zai je tsakiyar inda sankon gashi ya fara ba ce zai shafi kai a nan a'a inda gashi yake fitowa na al'ada daga nan ake fara shafan kai yace to ya fara bi muqaddami rasihi da magabacin kayinsa sannan ya tafiyar da hannayen nasa ila kafahu zuwa keya thumma raddahuma sannan ya dawo da su ila makanin lazi bada zuwa inda ya fara shafan kayan hannayen sun tafi mai risala ya ce mana lokacin da za ka yi shafa ya tsunka nan zamanto bayan kunnuwanka ka ɗora haka ya suna bayan kunnuwa ka tafiyar da hannayenka haka ka dawo da su saboda haka sai mutum ya yi haka yace sannan manzo Allah ya ka summa gasala rijlaihi daga nan sai ya wanke sawayensa ah wannan shine suna na gaba shine yace wa sannan wa masu zunaini zahiri ma wa batini ma da kuma shafan kunnuwa cikinsu da wajensu. Dalilin hadisin Abdullah bin Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce, annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam masa da rasu yi wa uzunai zahiri ma ba da ima. Sai na Rasulullah sallallahu ya shafi kansa, sannan ya shafi kunnuwansa, cikinsu da wajensu. Sannan abu na gaba ya ce, suna ta gaba ya ce, tajidul ma'i lahuma, da sabunta ruwa da kunnuwa. Ma'ana, mutum ya shafi kunnuwa ba da sauran damshin ruwan da ya shafi kayi ba, ya ƙara taba sabon ruwa sai shafa kunne da shi. Dalilin wannan shi ma hadisin Abdullahi ibn Zaidin Allah ya ƙara masa yadda yace annahu ra'a annabi ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa akada li uznayhi ma'un khilafa ma allazi akada li ra'sihi yace ya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwala amma sai ya ƙara taɓa sabon ruwa wanda zai shafi kunnuwansa ba sauran ruwan da ya shafi kansa ba shine mai izi ya ce wa tajdidul ma'ilahuma a mai ashma ya ce wa tajdidul ma'ilahuma da sabunta ruwa ma'ana ka taɓa sabon ruwa ba sauran ruwan da ka shafi kanka da shi ba sannan suna na gaba ya ce tartibu fara'iduhu da kuma jeranta farillan alwala abin da ake nufi da jeranta farillai shine mutum ya fara da abin da Allah ya fara da shi a ayan da ta gabata ayan farillai da muka yi magana an ta yi magana farillan alwala ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan aya sai mutum ya bita yadda ta kawo su to ya ya yi su a kare gabatar da abin da ayan ta jinkirtar ma'ana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda'u bima bada Allahu bi ku fara da abin da Allah ya fara da shi mai hadisin yake nufi annal la bada bil wajhi Allah ya fara ambaton fiska a cikin farillai Allah ya fara ambaton fiska a cikin farillai saboda haka sannan Allah ya ambaci hannaye zuwa gwiwan hannu sannan Allah ya ambaci su shafan kayi haka dai a jere yace to kada ka so kada ka zo alwala ka ce to bari ka fara wanke hannayenka zuwa gwiwan hannu kafin ka wanke fiska a baka fara da abunda Allah ya fara da shi a wannan ayan ba saboda haka wa yakunu alwudu ala tartibil qur'ani yace ayi alwalan yadda alqur'ani ya jeranta alwalar a wannan aya. Wannan su ne sunnonin alwala guda takwas. Abu na biyu sai musabban alwala. Yace wa amma fada'iluhu amma mustahabbansa kafin mu zo mustahabbai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fahimtan fassaran alqur'ani a wurinsa ba taɓa ruwaitowa cewa yayi alwala ko ko da so ɗaya ne sabanin yadda ayan ta jeranta su ba saboda haka yadda ayan ta faɗa haka yake yi sannan ya zo a cikin mudawwana an tambayi Imam Malik amma nakasa wuduwa fa gasal rijlaihi qabla yadayhi wanda ya akasa alwalarsa sai wanke sawaye kafin ya wanke hannu. Ya alwalarsa take, sannan ya wanke fiska, sai sallah kuma da haka, sallan ta yi ake tambaya mamalik, mamalik ya ce, a wato, kana ganin ya sake sallah ko kare da alwalan ko kare sake, ya ce, ya sake a habbu idayya, ya sake shi soyuwa gare ni. abin da aka fi so ya sake saboda ya saba yadda Allah ya kawo alwalar a Qur'ani ba haka yi ba saboda haka abin da ya fi so ya Imam Malik yace a sake wannan alwala to wannan dai mutum ya yi shi yadda yake kada ya ga wani abu sabo ya shigo da wani abu sabo yadda sai na Usman yayi alwalan da muka yi bayani a karatun baya to haka ake so mutum ya yi ta shine siffar alwalan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mustahabbai idan an ce mustahabbi ma'anansa abin da ake so mutum ya aikata wa huwa allazi yuhmadu fa'iluhu wa la yazummu tarikuhu shine idan mutum ya aikata za a gode masa amma idan ya bari bai aikata ba za a bashi zunubi ba ma'anansa ma fi filihi thawabun wa lam yakun fi tarkihi iqabun in ka aikata shi akwai lada amma idan ka bari baka aikata ba za ma azaba ba Sheikhul Abdullahi Al-Alawi yana cewa fadilatun wan nudbu allazi stuhiba taradufun summa tadawwu in tuhiba yake cewa fadila in an ce fadila da mandubi ana nufin abu ne da ake so kalmomi ne mutaradifai kalmomi ne guda biyu wanda ma'anansu iri ɗaya sannan ta ɗau'i wasu suna saka shi sun zaɓe shi ma akan wannan ma'ana na fadila abubuwa ne guda bakwai su ne mustahabbai ake so mutum ya aikata su lokacin da ya zo alwala abu na farko ya ce a tasmiyatu mutum ya yi bismillah saboda hadisin anas allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi tafiya da shi cikin tafiye-tafiye na yaƙi sai ya nemi ruwa na alwala a wurin sahabbai sai zama babu ruwa sai manzo Allah ya ce hal ma'adum minkum ma akwai wani wanda ya dan sarar da wani ruwa ko da kaɗan ne sai suka ce akwai da aka wannan ruwa sai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu fil ma'i wa yaqulu tawaddau bismillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ya tsoma hannayensa a cikin wannan ruwan sai ce to ku yi alwala bismillah ku ce bismillah ku yi alwala to ku yi alwala da sunan Allah da ya tsoma hannayensa a cikin ruwan sai ya cire hannun nasa haka fara'aitul ma yakhruju min bayni asabi hatta tawaddau man inda akhirihim sai na ana sai ce da ya daga hannayensa ya ga hannun manzo Allah ya zama bohol yana zubo da ruwa tsakanin yatsun sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana zai ce sai duka sabon suka yi alwala har na ƙarshen su yi alwala aka tambaye shi ku nawa ne wata ruwa ya ce su dubu da ɗari biyar ne wato ɗari sha biyar ya ce su dubu da ɗari biyar ne ya ce da sun fi haka da ruwan ba zai yanke ba zai ishe su wannan ruwa ya ringa fitowa kenan suka yi alwala anan ya ce sun kai mutum saba'in a wata ruwa ya ce mutum dubu da ɗari biyar ya ce amma da sun fi haka ma wannan ruwan da ya ishe su malamai suka ce a duniya da lahira ba wani ruwa da ya fi daraja number one kamar wannan ruwa da ya fi tsakanin yatsun sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne ruwan da ya fi daraja shi ne na ɗaya daga shi sai ruwan alkautar wanda yake lahira na uku su shi ne ruwan zamzam sai waɗannan ruwaye guda uku su ne ruwaye mafi daraja amma dai wanda yake na ɗaya shi ne wanda ya fito tsakanin yatsun sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum zai alwala sai ya bismillah abu na biyu wal mawdi'u tahiru mutum ya samu wuri mai tsarki idan zai alwala dalili hadisin abdullahi ibn mugaffal Allah ya kara masa yadda wanda sai na rasulullah sun ce la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghsilu fi aw yatawadda fi fa inna ammatul waswas minhu yace kada ɗayan ku ya yi bawali a wurin wankansa inda yake wanka sannan yi wanka a inda yi bawalin ko kuma yi alwala ya ce mafi yawan wasu wasi da yake damun mutane daga wannan ne saboda irin yadda wuraren wankansu yake na da yakan riƙe najisa muddin wuri zai riƙe najisa sannan in ka zuba ruwa yasan za ta fantsamu za ta ƙara taɓa ka to ba a so amma ya zama wuri ne da ba zai rike najasa ba kamar tayis ne kana zuba ruwa shikenan ya tafi ba zai rike najasa ba to shikenan sannan ba zai fantsa maka ba kuma ba wuri bane tura kasa haka a zube wanda in kai bawali ya rike bawalin bawalin yana wurin sannan ka zo kana wanka idan ya fantsa maka ka san najasa ne yake ainihin fantsaluwa a jikinka to saboda haka manzo Allah ya ce kada mutum yayi bawali a wurin wankan sannan yayi wanka a wannan wuri wanka na wajibi ko kuma yayi alwala a irin wannan wuri din sannan mustahabbi na gaba yace wa qilatul ma'i bila haddin da kuma karanta ruwa lokacin da mutum ya zo alwala ba tare da iyaka ba ya danganta da girman mai alwalan da kuma yanayin maikon jikinsa idan yana da ƙuruciya jikinsa akwai mai ba zai ja ruwa da yawa ba idan ya ja shekaru ko kuma jikinsa baya da maikon ya zuba ruwan jikinsa zai shanye ruwan zai amfani da ruwa mai yawa to shi yasa ya ce bila addin lura da ba zai alwala a mutum ya yi ainihin ƙoƙari kare ya yi ɓarnar ruwa a wurin Allah don malamai suka ce bidiyan da aka fara bayan intikalin sai na Rasulullah sallam shine zubar da ruwa da yawa a lokacin alwala. Manzo Allah sallallahu alaihi yace don da yanku zai alwala ya karanta ruwa ko da yana bakin teku ne alal ma'il jari ko da bakin teku ka je kaga ruwa ne yana gudana karka ce wai ai ka samu ruwan bakin famfo ka bude sha ruwa na zuba kai kana alwala a'a kai alwalan waqilatul ma'i bila haddin ka karanta ruwan wato shine abun da ake so lokacin da ka zo alwala saboda Allah ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ya ce kada ku yi almubazzaranci Allah ba su masu almubazzaranci wannan ruwan da yake kwarawa kana zubarwa wani yana nema bai samu ba saboda haka bi shi kai ma da ka same shi ka bi shi a hankali baka san gaba me za ta haifar ba ta yi gaba ka neme shi baka samu ba saboda haka bi shi a hankali kai alwala yadda ake so sannan sai na rasulullah sallam yana wanka da sa'i zuwa kamsa to amdani zuwa mudu biyar don an ce sa'i shine wannan mudun da ake bada zakkan fit da kai a ciki shine cikin ƙananan mudu guda hudu wato shine cikin hannun mai madaidaicin hannu wanda ba katon hannu ba karamin hannu ba sau hudu to irin wannan ko a ƙara cikin hannu ɗaya mudu biyar kenan sa'i ɗaya da cikin hannu ɗaya kamar sa manzo Allah yake wanka na wajibi da shi kamar cikin wannan ko a ƙara mudu ɗaya ko kamansa irin sai ke wanka da shi sannan yana alwala ne da mudu ɗaya idan an ce mudu shine cikin hannu madaidaicin hannu guda ɗaya kamar wancan sa'in da ake bada zakan da kai kasa shi hudu ɗaya yana alwala da wannan kaga wurin karanta ruwa kenan a wurin alwala ba ka samu katon buta bakinta a buɗe kai ta bulbularwa gaba ɗaya kai ɗaya ka alwala ka karar da shi a ba sun israfi saboda haka yace ya karanta ruwa yayin alwala sannan wadu ina alal yamini in kana maftuhan da kuma ajiye abin da zaka alwala da shi din ya zama ta bangare hannunka na dama matukar buɗaɗɗe ne abu ne da yake buɗe ba kamar buta ba saboda haka ajiye shi ta dama shine abin da yafi saboda dama ne hannun dama ake sawa a yebo amma idan kuma buta ne rufisiya shi zai zama a hagu saboda za ka juye da hagun ne zuwa ga dama saboda haka yace ya ajiye shi tanun dama idan ya zama budadde saboda sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun a fi tanaulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin sa abun yana burge shi kwarai da gaske wato damanta dukkan cikin lamarin sa abin da ya shafi sata kalmi saka tufafi tsarkin sa hatta kum kum ɗinsa yana fara ta ɓangaren dama kafin a hagu komin su sallallahu sallam dama ne shi ne abin burgewa a cikin lamarinsa sallallahu alaihi wasallam wanga salisaniya wa salisa iza au awa bil ula da wankewa na biyu duk gaban da ake wankewa ka wanke so biyu da wankewa na uku idan fa a wankewan farko ka game wajibi ka wanke duk inda ya waje ba yawanku to wankewa na biyu da wankewa na uku dukansu musabi ne amma inda hatsarin wannan yake idan yanzu ka zo wanke hannunka zuwa gwiwan hannu wankewan farko ka kudurta cewa wannan wankewa na farilla ne da ka zo na biyu sai ka ce wannan wankewa na musabi ne alhali a wankewan farilla baka yi iwani ba shi yasa ce idza wa zulul baka ga akwai inda baka wanke ba yanzu kuma sai ya kudurta cewa wankewan musabi ne to wannan wankewan musabi bai dauke mana farilla ba alwalan ta zaman to naqisa saboda haka da sharadi idan wankewan farko bai wanku ba wankewa na biyu shi ma farilla ne ba zai zama musabi ba idan na biyu ba akwai inda ka bari baka wanke ba wankewa na uku ba zai zama musabi ba shi ma shi ma farilla ne dole ne ka gama wanke ko ina saboda haka lokacin da ka zo wankewa na farko idan dukkan gaban da ake wankewa ta wanku shikenan wankewa na biyu ya zama mustahabi na uku ya zama mustahabi akan wannan a yake saboda hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake sai yana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya alwala maratan maratan ya alwala so daddaya saboda yu'adu ko ina an gama wanke shi duk inda ake wankewa da kuma hadisin Abdullahi ibn Zaid Allah ya kara masa yadda shi kuma yace ya ga manzo Allah ya alwala marrataini marrataini so bibbiyu so bibbiyu sai kuma Ibn Hajar a sai hadisin sai na Usman ibn Affan kafin nan sai sai na Usman shi kuma da ya zo zai nuna mutane yadda manzo Allah yake alwala sai wanke so uku fatawadda talatan talatan sai ringa wankewa so uku uku to da ibn hajar al-asqalani hafizu dunya imam al-hadis malamin hadisi da yazo bayanin waɗannan abubuwa sai ce inna al-amra yafi talab a shi wannan lamari yafidu talabul ijari haqiqa abinda ake nema ana bukatan kyautatawa ne wajibi ne a wanke a game shi ko ina ya wanku shi ne abin da ake nema wala ta ayyana bil adad ba adadin ne damuwan ba ba ɗaya ko biyu ko ku bane a abin da ake bukata a wanke ko ina ya wanku don kai haka to shikenan kai abin da ake bukata adadin ba shi ne abin yace bare ba fa tabayyana shari anna al marra wahida lil ijab saboda haka ne shari'a tace wankewan farkon nan shine wajibi muddin ka kyautata shi ko ina yawon ku shi kenan ka gama da wajibinka wa ma zada alaiha lil istibab abin da ya karu akan wankiwan farko to ya zama mustahabbi ne sannan yace Imam Malik ya faɗa la uhibbu wahida illa min alimin ba na so mutum ya zo ya wanke so ɗaya sai dai in malami ne. Ita sai diga malami shi ne yadda shi na fi so idan ya zo ya wanke amma in ba malami ba ne ba na so mutum ya zo ya wanke so ɗaya ya ce ɗayan nan ya isar masa in je ma malami. Wale sa fi ijabu ziyada alaiya. Ita a shi malami bai zama wajibi ya ƙara a kai ba saboda ya sani wanda ya san alwala zai wanke ko ina ya zamanto ya samu yawonku shi wanda ya san wato malami shi ne sharhi yace wa hadal qawl laysa fil mudawwan al kubra al mudawwala bainana duk da ibn hajar yace ya zo a cikin mudawwan yace to amma mudawwan da take yawo a hannunmu wannan qaulin bai same shi ba walakin ni wajadtu nawahu fi kitabi ibn yunus yace amma a littafin ibn yunus da ya sharhin mudawwana ya samu wannan magana ta imam malik yace la yuhibbul wahida illa min alimin bil wudu ce ba na son mutum ya wanke daya sai masani sosai akan alwala wanda ya zama ƙwararre akan sanin alwala to shikenan shi nafi so wala addu'an yankusa min isani idza ammata wala gadu ala salata ce sannan amma kuma a ba na so ya zamanto an tauye akan wankewa so biyu ba na so mutum ya yi ƙasa da so biyu sannan ba na so kuma a ƙara a kan wankewa uku idan mutum ya yi uku to ba a son a ƙara a kan uku saboda ka duk wankewan da za ka yi uku nan da ya zama ka tabbatar yawonku tambihun ya ce amma da jizil wudu fawa mandu an yi sallah magariba yanzu za a yi sha sai ka ce bari na jaddada alwala jaddada alwala mustahabi ne abun so ne amma yana da hatsari hatsarinsa ka yi niyyar tajjidi ba niyyar sabon alwala ba yace walakin qala sheikh atiku sanka man tawadda li zuhr wa huwa ala wudu'in fa innahu yustahabu law tajjid da'ana lil asr masalan bi niyyati istibab la ghayr fa as-salatu bil wudu' al-awwal in tabayyana naqduhu qabla ath-thani dalilan annahu fadala salatuhu فلا ينفعه الثاني لأنه لم يقصد به رفع الحدث إنما قصد به تنوير الأعضاء la yace Sheikh Abubakar Atiku ya faɗa a cikin littafinsa na Manailu Rashad a an ajibati a fi ajibati an aslati ala tashad a a cikin littafin nasa yace mustahabbi ne wanda ya alwala don sallan azhar ga al'asar ta zo Allah sa tana nan amma cewa bari na jaddada alwala mustahabbi ne yace inda hatsarin sa yake ciki idan yace to ya manta sai alwalan ta ware yanzu an yi magariba ya manta alwalan ta ware amma ta ce bari in jaddada da alwala ba bari na yi alwala ba yayi niyyar da niyyar tajjidi ba niyyar sabuwar alwala ba saboda niyyar tajjidi ba kai niyyar raf'ul hadath da wannan alwalan ba kai niyyar sabunta dama alwalan ka tana nan amma alwala ta ware yanzu zaka alwala kai niyyar raf'ul hadath yace to sai mutum yayi niyyar tajdidi saboda shi wannan niyyar tajdidin yayi niyyar ne tanwir na gabobin sa kawai ba wai don alwalarsa na bacci to idan yayi haka sai kuma ya bayyana asiri bai sani ba alwalarsa ta ware yanzu kuma yayi niyyar tajdidi ba niyyar alwala ba yace idan yayi sallah sallar sa ba ta ciya ce wannan alwala da yayi na biyun bai ɗauke masa alwalan farko ba, bai ɗauke masa matsayin alwala ba, saboda ya yi shi da niyyar ne tajdidi, sabunta alwala ba yin alwala ba. Saboda haka, salatu ba zila, fala yan fa'u sani, na biyun nan ba zai amfane shi ba, da yan nawalmi ya kusur bihi rafal hadas, domin bai nufi da wannan alwalan nasa ɗauke hadasi ba, ya yi niyyar kawai sabunta alwala. Saboda haka, inda hatsarin yake kenan, shi yasa ya faɗakar da mutane akan wannan ƙadiyya. muddin kana kokonto kawai ka ce to bari kai sabon alwala ba batun tajdidi kai ne tajdidi kuma dama alwalan ka ta ware ka ce tajdidi a kai sabon alwala daukar dauka ke hadasi to shikenan sai zama ya amfanar wa badu bi muqaddamin rasi sannan mustahabi na gaba farawa da magabacin kai a saboda hadisin Abdullahi ibn Uzayd wanda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa sai ya fara da magabacin kai yayi hannayensa suka yi gaba sannan suka dawo ta inda ya fara da shi wato ya fara tafiyar da su zuwa keya sannan ya dawo inda ya fara da shi sannan na ƙarshe wasiwaku da asuwaki shi asuwaki yana da muhimmanci kwarai da gaske yace saboda hadisin Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an shuka ala ummati aw ala nas da amartum bisuwaki ma kullu wudu'i ba don kar in tsananta wa mutane ba ko in tsananta al'ummata da na umurce su da alwala wato da asuwaki tare da kowace sallah ko tare da kowace alwala ko manzo Allah ya kasance yana asuwaki sannan yayi alwala a wa zakara al-musannif min kaunihi mustahabban shi yasa Sheikh Al-Shimali Abdul Bari ya ambace asuwaki anan mustahabbi wannan marufi ne a mazhaba Ibn Arafa ya bayyana shi ma a matsayin sunna ne sannan Ibn Rushdin ya kawo cewa fi siwa khislatun jalila lakinnahum abduhu fil fadila ibn rushd ne yace aswaki yana da dabi'u masu girma duk da dai malamai sun irga cikin mustahabbai saboda haka yace hafiz ibn hajar ya faɗi fa'idodin aswaki sama da wato ya kawo su fa'idodin aswaki yarbu ala na fa'ida sama da fa'ida talatin wanda aswaki take da shi to daga ciki dai ya kawo mana wasu anan yake daga cikin abin da asuwaki yake yi yurdin rahman na ɗaya yakan jawo samun yardan ubangiji na biyu yubayyidul asnan yana sa haƙora su yi fari fa'idansa na biyu na uku yudahiru sakar yana tsarkake duk wani wushir wato tsakanin haƙora duk wushirin da ke tsakanin gab da yake tsakanin haƙori to zai ainihin tsarkake shi na hudu yuzakkil fadina yakan gyara kwakwalwa ya zama mutum ya zama baya yawan rafka ne kullum yana faɗake zai zama mai fahimta da basirarsa yazidu fil fasaha na biyar yakan ƙara fasaha mutum ya zama fasihi a wurin magana sannan na shida wato na bakwai ya shiddin lasa wahiyar lamul asnan yakan ƙara ƙarfin dasici yakan ƙara dasici ƙarfi sannan na takwas yakan tafiyar da warin baki na tara yakan sa tsoro ga makiya kafirai idan sun ganka za su ringa jin haiba za su ringa jin tsoronka na goma yakan gyara halittar mutum sannan wayan faulil giza yakan amfanar ga abincin da mutum ya ci yakan sa ya narke sannan wai waddu shape na goma sha biyu yakan jinkirta hurhura wato mutum ya zama bai yi hurhura da wuri ba wal haram sannan kan jirki ta tsufa idan kana yawan wasu waki ba za ka tsufa da wuri ba sannan yana kuma narkar da abincin da mutum ya ci sannan zai kiro shahadatu inda maut yakan tunatar da mutum kalmar shahada lokacin da ya zo mutuwa wa yusahhilu naza'a kuma yakan sawwaka mutum wahalan zarar rai wa yarkimu shaytan yakan turmusa hancin shaytan wa yuqawwi al-aqla wal jisma yakan ƙara wa hankali ƙarfi yakan ƙara jikin mutum ƙarfi sannan wa yurisu siyata wal ghina yakan gadarwa mutum yalwa da kuma arziki duk wannan falla ne na aswaki sannan wa dashiru a wa yuzibu alam yakan tafiyar da yawan ciye ciwo yawan raɗaɗi ciwon kai da sauransu yana tafiyar da su wa yuskiru suda yakan saukar da ciwon kai wa yuskinu wajhul abras yakan saukar da ciwon dasashi da mutum yake fama da shi wa yazidu fil mali yakan ƙara mutum dukiya wa yin min walad yakan ƙara masa yawan jaya sannan wa yudahirul qalba yakan tsarkake zuciya wa yubayyidul wajha yakan ƙara fiska haske na annuri a ga fiskan ka ga annuri na cewa kai bawan Allah ne mutumin kirki yujallil basara sannan yakan ƙara wa ido shi ma ƙarfi sannan wa yunqil balgam yakan ainihin gyara majinan mutum ya zamanto ta yi naƙa wa wasu rizqa wafra kataba min almalaika yakan yalwata arziki sannan kuma yakan faranta wa masu rubuta ma kyawawa na daga mala'iku yace dukkan waɗannan suna daga cikin fa'idodi asuwaki yake da shi yace to gaba ɗaya a kasancewarsa mustahabbi ne amma an fi so ya fi ƙarfi an fi son yinsa a waɗannan lokuta guda biyar na farko inda salati lokacin da mutum zai yi sallah sallan nan tadahharu laha bi ma'in aw turabin sallah ne zaka yi alwala da ruwa ko sallah ne zaka yi taimama kai ko kuma zaka yi sallah ba tare da waɗannan ba wurin malamin da suke ganin wanda ya rasa ruwa ya rasa abun nan zai iya sallah haka kamar mun yi wuce kaulin a can alare mun yi magana yace to ana son mutum ya alwala a wurin wannan a mutum ya asuwaki a yayin wannan sannan wa inda hudu lokacin da mutum zai alwala ana so ya asuwaki wa inda qira'atul qur'an lokacin da mutum zai yi karatun alkur'ani ana so mutum ya yi aswaki wa inda tibahi minan naumi lokacin da mutum ya farka daga bacci nan ma ana so ya yi aswaki na biyar inda taghayyur alfami lokacin da ji yanayin bakinsa ya canja nan ma ana so ya yi aswaki waɗannan su ne wuraren da suka fi ƙarfi da ake so mutum ya yi aswaki za mu tsaya nan insha Allah karatun mu na gaba za mu tashi cikin farillai da sunnoni da mustahabbai na wanka wato wanka da yake na wajibi اللهم صل على سيدنا محمد الأولين صل على سيدنا محمد الآخرين نعم نعم نعم نعم نعم wato wanke hannaye zuwa wuyan hannu kamar yadda mai risala ya kawo mana yace kowanne za a wanke shi ala hidatihi wato a wanke kowane ɗaya a matsayin shi kaɗai ɗinsa shi ne abin da ya fi saboda haka idan mutum ya zuba ruwa ya wanke wannan hannu ƙara zuba sai ya wanke shi uku ya tabbatar da yawon ku sannan ya dawo ya wanke wannan kowanne shi kaɗai ɗinsa ba dama su ba in mutum ya haka alalansa ta yi ba ce ba ta yi ba amma abin da ya fi shi ne ya wanke kowanne a lahi da ta yi kowanne shi kaɗai ɗinsa shi ne abin da ya fi. اللهم صل على سيدنا الأولين وصل على سيدنا الآخرين وصل على سيدنا العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين